ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شعبك قوة شعبان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu idan ba manta ba jiya mun yi darasi na biyu a wannan littafi mai albarka na ramadan wa fadl al-siyam wal qiyam fihi na babban malami Arif bin Anwar bin Nur Muhammad al-Adini inda muka yi darasi guda biyu yau za mu tashi darasi na uku a wannan masallaci mai albarka na mai suna Bidaya da ke kundilar Zuro mun tsaya shafi na talatin da biyu za mu tashi shafi na talatin da uku inda malami zakatul fitri zakar kono zakar da kai ita za a kai maliki zakatul fitri wajibatun ala sabili wal kabir zakar da kai wajibi ne akan yaro da babba wa zakari wal unsa da namiji da mace wal huri wal abdi da wato da da bawa min musulmi daga cikin musulmai duhuratan lisa'ili tana zama ne duhura tsarki ga wanda ya azumi tana tsarkake mai azumi ita da tsarkin da kai maganar da muka yi a masallacin alhaji bai ke toba kenan ranar lahadi tsara a sabar karatunmu na ƙarshe cewa irin cikin kurakuran da ake yi da yawa musamman matasa gani ke idan da kafar da kai inda ba aure ko ba ba ta kanka kamata ya ce ya yi sulusar da yaya inda yaro ya riga ya girma ya shiga jami'a to a fara gaya masuwa ba kun da kai da kansa zai ko ya shiga tafiyar yin suke to shi ne ya gane cewa kuma ne da waya dubu shida a hannunka da kafar da kai ta hau kawai abin da ya biyo da sabon dubu ya sai da waya ya biyo ya ba da kafar da kai sai ce min ma ya ashiro sabuwar sauƙi dangane da abin da wato yake kawo tangarɗa dangane da ƙarfin azuminsa yana kawo tangarɗa a ƙarfin azumin mutum shi za a ce so a tsarkake ma wa yanqusu thawabahu sannan abin da yake yana tauye ma lada saboda yayin da kake azumi ne ne yake kadi babil makruhat na yin na hawharo wasu daga cikin ababen da ba a so za ga mutum yana azumi ya fito wani lokacin yan yunwa da yunwa ko ya bata wani rai ko da akan abun hawaye musamman ma ku ta ruwa za ga mutane da ka san mahaukata ana fitawo wannan wani ya zaji wani wani ya haka abubuwa iri iri lokacin ataba yanzu yan adidin da wuce ta zagi mutane kowa yana sauri abubuwa na ta kace ganin kawai magarba ta yi amma sai da abun hawa ana rigima a bakin hanya to shi ne ma ne yake cewa wal mukhalafat da ababen da suke sassafa wadu a matsalin masaji haka abu na farko shi ma da farko ta zaka fita kai shine inda ka dan samu jini wani da jini ya dan samu jikinka to za a wanke mai wadu a matsalin masaji manufa ta biyu dan ciyar da musulmi wal muhtajina da mabukata fi yawmin faratin a ranar farin ciki ranar sallah ba a so a ga wani ya bata rai ranar sallah ba a fada ko ba ta ma rai ake hakuri za ka domin ranar farin ciki wasu ruri da annashuwa shi ma asrur din farin ciki ne amma farin ciki da annashuwa wa miqdaru hasa'un min da'ani hawalin kilogram ga jinin ya faɗa cewa gwargwadon abin da ake bayarwa shi ne wato kwano ɗaya na na abinci gwargwadon kilogram ashirin da biyar ashirin zuwa ashirin da biyar malin yake sawa'un kana min bori duk ɗaya ne idan abincin da za ka fitar na shinkafa ce ko wani nau'i na alkama auki aini ko bolin wato nau'i ne na alkama mun faɗa alkama tana da nau'o'i daban-daban auki aini ko ta alkama daban auki aini ko da dino aw min ma ya tasu ahlul balad ko kuma daga abin da mutanen garin suke ci kaga wata bomuna yanzu da ya fito da ita sabanin karatun mu na umda cewa abin da mutanen garin suke ci ajar akwai garin da zaka rinka ta yanzu gaba ɗaya doya ake misali ko abin da ya gaba da wani ko ka rinka tarar garin in ka ci an mata da kake ka samu garin da gaba ɗaya ba ma a cin wannan abin sai ganye misali ko tsutsa to a wannan bayanin da malam ya yi da shi za a auna kenan shi za a auna a ɗauka a bawa yan garin domin shi ne abincin kal'urji kamar shinkafa haka shi da aka ba mu misali da yake domin shinkafa ba abincin larabawa ba ce su an saba shi ne abincin shinkafa mu ne har ta zama mana ana ta kai yanzu har da ba fafa ta yi amma su ba ruwan su da wata shinkafa in ka ga shinkafa a wajen larabawa ba su ma ce gidan talaka da mai kuɗi kuma akwai su a gurin su amma duk alkamar shi dai alkamar daban-daban kala-kala yadda take da shinkafa nau'i-nau'i su ma haka take daban-daban to shi ne ma da yake cewa wa yajibu ikhraju ha qabla salati al-eid kaga imam Abu Hanifa shi kadai ne yake da ra'ayin cewa za a iya siyasi ai kima na kuɗi ga masu tambayar kima shi ne amma imam Malik Abu Imam Ahmad bin Hanbal imam Shafi'i ba su yadda ba sai ce annabi abinci yake to amma wanda zai zo bayan abincin ya ɗaɗɗora wani abu ba kamar magi mai haka wani ba Allah ya ce bayan mun gama karatun gidan tofa sai ke wani shi yadda yake yana samun magi da mai da waye da kayan haji na ce to ai haka ake so wannan idan Allah ya ce ka bada naira goma ka bada ishirin haka ba ake so yawwa an ce gaba da goma gaba da talatin haka ake so wannan insanin da ga Allah yana son sa wa asinu inna Allah yuhibbul mumkin saboda haka abu ne mai kyau bayan an bada kuɗa an bada wani kuɗi na ce gani wannan wajibi ne ka fitar wancan kuma wato sadaka to Allah zai mara ba da wannan Allah baya raina aikin alkai baya raina sannan ana fitar da ita ne kabin da salati da aiki kafin sallar idi da kwana biyu ina ji ma da jima zai kawo bai yi kaddama ha kabin da zalika bi yawmin aw yawmayn in mutum ya bayar da abun kwana ɗaya ko biyu bala ba ta ba ne ishirin da takwas ga wata ko da yi azumi zai ci kai zama talatin ba komai kai dai ka bayar bihi ibadu sahaba saboda wasu daga cikin sahabbai sun yi haka والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر أتني أبا عبد حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر cewa annabi ya da mutu Allah ta fada gare shi ya wajabta zakafin da kai cewa a ba da sa'a min jamri kwano dai da dai da biyu da biyu wajen dubu hudu da wani abu ne to haka za a yi wannan kwanan a bari kuma kwanan ba irin wannan ba na bugaji farai kuwa in wannan kwanan da suke awo suka auna ma ciki to kwano ɗaya da gwangwani hudu za a baka in kana gane duk mai zuwa yake bane a jangula ai yana ganin bambanci an ce bambancin kwanan gwangwani hudu ne tsakanin wannan kwanan da da kwanan da muke yawo ne saboda haka kwano na gogaji matsakaicin mutum wanda ba babba ba ba ƙarami ba shine tafin hannun da shine mudu daya maka take amma dai wannan kwanan shi ake sawa shi ma ne shi alal abdi da ɗan bawa mun yi bada bayani akan wannan shi ma ranar asabar cewa bawan shi zai fitar akan alal abdi akan bawan ake nufi ko kuma mai bawa shi ne magana da tabi inganci mai bawa domin shi ma bawa ai ba mallakar kansa wace ga mai mallakar sa sannan ka sani inda almajiri a gidanka sai dai idan da ka ɗauke shi aiki kake ba sharaɗin ba abinci iya kawai aikin da na ɗauke ka kuɗi zan da biyan ka kai mun kaza to wannan in kai ka kyautata ne amma inda abinci sai ka zama har abinci amma idan a sha din babu abinci da za ku ga akwai masu ɗaukar masu aiki ya ko sai ake goban da ba abinci don kun yi wannan daidai ne bande amma in ka fitar ba ka kyauta wanda gari da namiji wani unsa da imamu usaimin ibn usaimin cewa ya haɗan da yake ya shiga tas tirayinta ba ban ko sakan ba ya shiga ta uku an kusa yi wata idd din ya zo yake shi ma dama kuma magana cewa an haife shi a daren azumi wannan dole ne dama ne ba amma da an haife shi daren sallah to ta sauka da sallah tunda ai an ga watan sallah ana ganin wata yanzu bayan magarubar nan aka haife shi to ba ta kanka amma idan ka tunan ne zauna kwana ɗaya aka yi jariri to ta hau ya fitar masa sai ma ne yake wa mara biya an to an da qabla khuruji nas ila sala ko wa umira an yi umarni da cewa a fitar da ita kafin mutane su tafi sallah bukari da muslim at-tarhibu min siyam al-batn ma ne yake tsoratarwa at-tarhibu wa tarhib tsoratarwa dangane da yin azumin ciki kawai masu bauta ciki za ga ya tara abinci gaba ɗaya kawai shi kawai ya fiye shayar da azumi ba sallah ba sallah sai kallo kuma da ya zo wata da kai yin azumi irin wannan duna kiyamin jawari ya zanto kana azumi ban da gabanka gaba da riko da sittin a jikinka to gaba ɗaya gaba ko a cikin su azumi akul muslim ma ne yake dan uwana musulmi ukhti muslima ya ce ruwa ta musulmi yakun sauma na sauman da jami'ar jawarihina lallai azumin ya zanto azumi ne ga dukkan gaban min an tana abiya fi ma harama na wa azza wajal na cewa karka take ka afkawa abinda Allah ne girma da buwa ya haramta wa kadalika sauman li furujina mali yace haka nan bayan azumin gabbai da sani cewa farjin ka ma sai ya yi azumi min al-wuqu'i fil bawahi kar ya fara albasha ka buɗe waya kai ta kallon YouTube a cikin ta koma ta a shafa gubara ya ji miki ga ya ji ma ji duk ka ce azumi kake akwai matsala domin ba ka bude wayan nan ba wanda zai bude ba to kana so azumin ka ya samu kwari kawar ce wannan abubuwan majin ya zo kawar ce mu in ko ba haka ba gaskiya azumin ka zai kai rike inda za a nuna wa shi a cikin ka gani za ta za ta wanda ka tabba wata su ba usaruna idanun mu ba yi lallai yayi azumi an kulli ma harama Allahu min nazar gaban duk abin da Allah ya haramta a kalla wani cinta a yi da jin daɗin jiki wani waka a kunna sai awa biyu yana ji ko da ba sai da suke cika rediyo ba zai kunna ba kawai zai kunna wayarsa domin yana da fa'afawa ban in sai kasa zai jona kawai sai zai kira to shi ne ma da yake cewa sannan wato a kawar da wannan wanda su ma zani na kazali har yau kullum mu ba su kiyaye su yi azumi dangane da wato an kulli ma harama lahu su kawar da duk abin da Allah ya haramta banda kaza gaban ka ake daukowa waɗanda suke mafiya muhimmanci ai ba magana kan an gaba da farji sai aka da kan ido bayan ya gaba da ido yanzu sai baki ta amje kunni zai zo kuma magana baki ma in ka san kiyaye wayannan azumi ai ka ga ido kunni ciki farji baki jike ka sha shi ne dama manyan matsalolin a azumi to shi ne ma da yake an nake ne a ilayhi min jiba kan mutum zai yi sauraron jiba me jiba zikiru a zaka bi baya kirahu amma shi dan uwanka da abin da yake yi baya so shi ne jiba yana da abin ya zo ki wata kai ruwa da kaza bai ji ba ka jira wani shi ne jiba wala yakun ba'dukum ba'da saboda haka Allah ya hana annabi man wani limatin da annabi man shi kuma daukan zance daga wannan gurin ka kai wani guri man nan malaka nan ma alaika haka laraba suke cewa duk wanda ya kama gulma wani to ka shirya zai kai taka wani wajen bature ma cewa he who tells you about me he also tells me about you ka'ida kenan man nan malaka nan ma alaika idan kana zuwa kullum ya baka lantan wani to ka tabbata yana kai naka wani wajen shi ta hasan al-basri alhasan ya wuce wuce a ibn ali wanda ya kawo musu tsegumi rike yanin da ne yake zo muji ya ga wata gumi ne ke suna zuwa gurin da yake mai wata ta gaya mu zai kuma gobe ba zai kuma ba amma zin mashayi binami to mali ne zuwa to sai an biya wannan to sai ce wa kabilin da ƙarya wa shahadatu zurin da ke da zir wa lagani da jin waƙoƙi kawai shi ne lagani alagani da waƙoƙi to sai ma ne yake wa gai da zalika da wani haka wal tasma an fiya tura an nufi lallai harasan mu ba fi aji gabarin kurki wa talafudi biha da yin lafazi da wasu kalmomi fa in lam ta ba'an zalika in ko kai haka ba da yake ba nasha wa iyyazu billah muna ji ma tsoro muna neman tsari a gurin Allah تعالى أن نقول في قوله صلى الله عليه وسلم لكم فعلا كم فتن النبي عليه الصلاة والسلام يجي من لم يدع قول الزور duk wanda bai bar zancen ƙarya ba wal amala bi da aiki da zurfin wal jahala da wauta shine al jahal kaga zaka fito daga gida ai har neman kari kake karka yi abauta kar ai ba au ajhal au bi jahala alayya in za ka yi addu'a fitowa falaita lillahi hajatun Allah ba shi da wata bukata a an yada da amahu ne barcin sa wata rada uku da rada da awajen sa duk wanda da biya wayan abubuwan mutu Allah bai da bukatar kabirin shi kabirin sa domin azumin mu la kake ba ruwa Allah da azumi in dai ba za ka biya gaban nan da aka faɗa ba to Allah bai da bukatar azumin ka وقال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع annabi yake da yawan masu azumi ba su da ladan azumi in ba yunwa ba da yawa kawai sun hore ciki ne kawai wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sa mabiya yawan masu sallar dare ba su da ladan sallar da su hore da ran kawai ba da da za a bude ma fa yakin da gaba komai a ciki me yasa domin dan wasu kai dan wasu shi za wajibi ne wallahi mutum ya kiyaye zuciyarsa musamman a larabobi duka suke ya dan ya daka in dai za ka kawai za ka zo kai karatu a cikin hadiya ne ka shiga uku wallahi ba lada ba lada sai ka yi cikin zuciyarka da dattin da ke sannan za ku tafi didi in ko ba ka wuce nan a yanzu ne wuce wasu dariya wallahi kana azumi ne ma dariya yana kuro ku ga mai cikin ruwan banza ga kina domin ya san ba lada saboda haka sai an kiyaye Allah ya kiyaye to shine malami illa ta sai wanda wanda zai sallar ana mutuwa kai wallahi sai banza ne sani kawai wai ana dube sai sai bayan jiya ku fito sallah ba kai ya kake yi wanda me to wala da yawa matasa za ka ji suna ta wannan tattaunawa ana ta yi wai sai ya gina barci ya yi sallah jiya kai da aka zo ba raka hudu ba kai ka kwanta ba bawa Allah dan wa kai tunda dan Allah dai yana gani ka sani ko da rubuto waje yayi a gida to da aka mu kiyaye in ba ga wallahi za wato za a kai mutum ɗan zai kai ne ya baro irin wannan iwani da gaske ake a tsaya tsayin daga wa yadda bina huna lallai haka shi ya fi dacewa ga mu a nan an nunabbiha ila qudrati ma yaqau fi ba'd sa'ibi cewa mu fara ku dangane da irin hadarin da wasu daga cikin masu azumi suke fadawa sawa'un kana bin nahari duk ɗaya ne hadarin ana fadawa ne da rana bilal wani gane tata irin wanda karka yanzu ta waya ce ai shi ya ce alwali yanzu a waya za a buɗe akwai application da zai da ake yin me ya sunansa wannan tatar wot ko wot da wot da kuma kanka kanta wannan mai sarki an gane ko yawwa to saboda haka duk wannan an fahimta da jago to bilan ilwari za ne yi amfani da wannan a yi amfani da wot da kuma mai kankana sai ma da yake to awi ce da ranji ko lido lido a kowane su lido za ka yi a wayan su jima sai kai sai awa ɗaya da ranji bai gaji ba in ka ga ya yana to wai sai sai rolling down sai da ko bawa bank ya zona ya dora ko sallar rashi ko sai ke sawa in ya dace dora ne sai ya yi izu arba'in da wannan zido ɗin. Ina da karatu kenan. Wallahi da Qur'ani ya ɗauka da za ka ga abin da zai biya. Bakara yanzu ka ɗauka awa ɗaya ne. Bakara. Awa ɗaya da minti sha biyar in ka ja ma ka ɗan yi lakwai-lakwai. Awa ɗaya ne. Ka ji abin to awa ɗaya minti biyar ba kenan ba kaɗan. amma shi ɗan ya hana ta ta yi awa ɗaya da rabi goya za ta kankace ne wanda za ka kai awa ɗaya da wani abu a kanta kankace ne wannan ya shi ne malin yake gaya mana yadda awul kora ko kwallo haba malam sai wasu ranar za a rage wai lokacin da yamma sai ga duk an tafi da masu zuwa kallo wanda za su tafi kuma kallon a nan za a yi da lokacin wai بحجة تضييع الوقت ما لا يتجد ده وجه سوى ولا ترجع الوقت لا أبعد الوقت اللي أتى حتى لا يشعروا بك يعبد يد ولا تجد نوي عزم بعض لا أبوتنا لي سوى ولا يعلمون هداهم الله ولا سنسوا ألا يجري يد ما لا يدعى إذ أنهم سيسألون عن ضياع هذه الأوقات سوى دي ألا يتنبيز عدم جريدا توزة ولا الوقت ga hadisi ibn Abbas nan hadisi ibn Abbas annabi ya ce kari wata abubuwa biyar kafin biyar su zo ba can sai ce wa balaga da kaula shuguli ya bani da ranar lokacin da kafin rashin lokaci ya zo min gai fa'idatin ba da wata fa'ida ba aw a canza mizani ko abin da ya fi wannan tsanani ma shi ne ma ya kawo fi ba zuwan fil laili irin yadda wasu suke yi da dare in da yayi ne da tattakuwai kila zuwa na da hada a kasuwanni in dare sai da kamar wata ne dama kawai na cin kasuwa ba na ibada ba bale ina hararo garuruwan sai ka kalli dama a Saudiya an dare ba a ita ce rana haka duk gefen haka wajina ba haka da wajina da wannan garuruwan jidda wane mutum jidda ai kasuwa wa mugazalatin nisa da tashin da mata tashin shi kawai ya ce awul kuburi amama shashati silfas ko kuma su zama a gaban tashoshin talabijin wal ma'asati stajin alfazariya an gane ko tashoshin da ake wato yin sinima kawai hakewa da yawa min mahallatin na dangane da kowace irin tasha wata gadin da muri ne daura ila najisatin zuwa da shi ila najisatin najisatin zuwa da jasa irin wannan guraren zuwa ke zuwa kawai ko dai shi nima duk su ne gurare masu da shi da jasa kallon ban zuwa wata kallon kokawa duk wannan abubuwa sai ma da yake wa rubbama sau da yawa ba gane zalika fi sulutul akhir min al-layl yake abin da kai shi hakan ana yin sa ne a ɗaya bisa hukun dare shi ne yanzu da rabu da izza lokacin da ubangiji mai girma da buwaya yake sakkowa saman duniya sakkowa da jalaki war jalali da girma ila sama'i duniya zuwa ga saman duniya fa yaqbilu min al-mutii da wanda yarka karɓar tuba wanda ya saba ba a lokacin da Allah yake karɓar tuban mai sabansa a lokacin da yake saba masa sai abin da zai yi Domin hadisi ne Allah ya ce duk daren duniya sai Allah ya zako saman duniya a ɗaya bisa ukun dare yana tambaya hal ne sa'ilin fa yu'ta wa hal min mustajirin fa yu'fa akwai ne roƙo a baki akwai ne neman tuba a gafarta masa kullum ne wa bil anhari hum yastajiru wa min al mutabari'in hajatuhu da wanda yake wanda kuma almutabarri wanda yake kankan da kai ya koma zuwa ga Allah shi ma ana yana mika bukatar sa zuwa ga Allah kuma Allah yana biya wa rubbama tawdiba kana aidan fi asirin awaqib hakan ma suna yin zago man kai wa fi lailatul qadr abin da kai wannan daren ma daren lailatul qadr ne amma sai a shirya wasa kawai a daren wallahi musta'an Allah shine abin neman taimako والواجب علينا جميعا واجب لي أكم بها أن ننتهي فرصة رمضان في أيامه من يمين أمباني كدامة كرمضان أو كانت وليالي جدار على الدليل تجاه مرضات الله عز وجل كان يمين يدعى الله بجمع دبوايا والتقرب إليه بالطاعات da kusanta kai zuwa ga Allah ta hanyar binsa wal qurbat da kusanta kai zuwa ga gare shi da duk abin da yake so wa ta'aruf لنفحات الله عز وجل dan mutum ya rika bujiro da kansa zuwa ga tsarabar Allah madaukakin nafha shi ne tsaraba tsarabobi su irin tsarabar da Allah ya tare da a cikin wannan watan mai yawa to mutum ya kai kansa gurin za a yi gabara za a yi kaza za a yi kaza duk inda tsaraba take ka kai kansa gurin sai ma da ke da tsarin za a yi da ala na min makbuli da inda muna roƙo Allah ya sanya muna cikin wanda Allah zai karɓe su suke karɓar uwa gurinsa a tarihu min al-zikr fi ramadan tsawartarwa dangane da shan azumi da ganga a ramadan ko dan ku za ku bar da kullum ɗin ku sai ka ja ruwa ayan sai yan bandin ma ƙwararru suna yin bandin su da azumi ko har wani yake gaya ma akwai wani ɗan da ana cikin yi har aka ja ruwa da karfuri da ɗin da wanda aka wace ruwa ya ja da na aka ɗora a wayan nan dai da kudu suke manyan da ake kallo sabu ramadan rukunin min arkanin islam amma kai saboda zai da koba wabbai da gidan zu kawai ka ja ruwa ko su ne biyar ba za ba ka ba shi kudi zai karba amma bai sha ruwa ba ba ka yi gobe tsoratarwa min arkanin fi ramadan dangane da sha azumi cikin ramadan sabu ramadan rukunin min arkanin islam azumin ramadan rukuni ne daga rukunan musulunci wala yajuzu lil muslimi an yusra fi baya halatta ga musulmi da jaruwa walau yawman wahidan ko rana ɗaya ne min gairi uzurin shar'iyyin ba tare da uzuri na shari'a ba ولذلك saboda haka ya tanibu min zalika fi qawli sallallahu alaihi wasallam tsoratarwa ta zo akan haka cikin fadar Allah madauka cikin fadar Annabi alaihi salatu wasallam yace wata rana baina ba ana na'im wata rana ina kwance a tani da zulani sai mutum biyu suka zo mu ba aka ba da gaba in suka kama gefen hannaye na kama da ba a da yadi jabal suka tafi da ni kan wani dutse wa ran bai san shi mara daɗin hawa shi ne jabalin wa za ku yi jira a cikin hadisin ummu zar'in a wata ta da mijinta da cewa zauji ko cewa ita mijinta jabalin wa'aru mutum ne mai wahalar shi a jikin shi ne jabalin wa'aru to shi ne wa mai wahalar hawa san shi ne jiji ba bai da abin takawa fakala wayannan mutane biyu mala'iku ne sai suka ce usruf hau faka anna ma yasta'adu fi sama usruf hau wa qultu bi nafsi inni la udiku ni kan bazan iya ba fakala sai suka ce inna sanhaluhu lak za mu sauƙaƙa ma hawa mu je domin mala'ikun za su dama kai ba ka da matsala kawo saman bara a wa'ayi kenan yawa fata'iti annabi yake ce rawo hatta ila kuntu fi sawa'il jabal hatta da naje tsakiyar kan dutsen idan ana da suwatin jarida kawai sai ya fara jiwo sauti mai tsanani kuntu sai nake ba hadi ila suwat ya ku bayan Allah wannan sautin da nake ji ne kalu suka ce hada alwa wa halillah wannan ihu ne da kuka ya muta yana jiwa ثم تراولك بي sannan suka tafi da ni bai za a bi kaumin mu'allafi ne bi alaƙiri kawai sai ga wasu mutane an rasa yasa a cikin wato azarorin kowane yadda ake rasa a rago an yanka an kasa cikin wannan azarar ake huhu da ko a rasa to sai an yi musu wannan rasa an ji yadda su haka an rasa kan azarar musamman kasa da akida ko gaba ɗaya neman sa a sassaje da yake tafiya a shida ko daban wannan leban na yana ta zubar da jini kala sai ko kullu man haula sai annabi ya ce yake mutu wannan fatuwa ne kala sai da alladina yusiruna qawla tahillat as-sawm sune masu kan azumi kafin wato su ta azumi kafin rana ta fadi ma'ana kawai da illa da saumi shine ayyukiru da kawai da wakati da israri shari'a suna shan ruwa kafin lokacin shan ruwa na shari'a ba da gurubin shan zaki miki kafin rana ta fadi bai za ka na hada halu bar aftara ba da yake idan wannan shine matsalar da wanda ya sha azumi ya yi dawo azumin ya karya zai haɗu da ita kabula mawa'idin iftar ka kun lokacin da aka yi alƙawari zai sha ruwa fa kai ba bi hali man la yasumu mutlaqan ya kake ji za a yi da wanda baya azumin kwata-kwata wannan ba ya dauka kan ya waye saura mun shi biyar rana ta faɗi kawai ya gaji sha abin sa to ina ga wanda baya ne za a yi masa abin kawai wato Allah shi kadai ya sani aw yasiru ayyaman muayyana ko ya zaɓi wasu kwanaki daban ya sha azumi a ciki min dai uzurin shari'i ba tare da uzurin shari'a ba na kanu Allah al'afwa wal afiya muna roƙon Allah ya mana abuwa kuma ya ba mu zaman lafiya a tsarin lana bi asma da ila wasu na mali ce ina roƙon Allah da sunayen sa wanda ya ce wa sifati ya aula da zubo zubun zama ɗaukaka an yi wa fika da bi lafi Allah ka dakatar da mu da yi ma biyayya shi ta magabata wata shida in ya rage abin zai jirga Allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan amma mu yanzu da wahala da mutane su ne su wata shida azumi suke idan aka gama azumi wata shida suna addu'ar Allah ya karba da wata shida ya zo kuma sai su koma Allah ka kai mu Ramadan kai mana albarka a Sha'ban ka kai mu Ramadan amma mu kaza yanzu hawan suna rubuta wani abu da yake bayan dariya cewa kai ma kana ba Allah kai ma kana kana lissafin wata ne ko kana cikin wanda ya azumi ya zo za ku fara da sarkin musulmi rashin kunya abin da ba ruwan da da wata amma yanzu za ka zo daga 20 da wani abu da ya ba to zai fara lissafi yana zuwa yadda sai kin musulmin na yare na mutan hankali ka ji ba duk bayani duk yake yi duk wata bai sani ba amma yanzu wai aure na mutan hankali to shi ne ma da yake cewa a ma da yake yi wa fikira wa qurbati da kusanci zuwa gare shi wa an yarzuka na ikhlas muna roƙon Allah ya azurta mu da yin abu dan shi wa ya taqabbalu minna kuma Allah ya karba kun san babban abin da kullum nake faɗa da Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin Annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il ba su suka gina Ka'aba ba ba wanda ya tsaya amma da suka zama kaga ba kowa ba mai ganin su ne ba su kira ba ta iPhone suna ta daukar su da waya a nuna a duniya su suke ba babu amma ba kowa din da suka daga mu da ce rabbana taqabbal minna Allah ya karba da gare ba kowa ba ba kowa a duniya sun da annabi Ibrahim ya gina Ka'aba daga shi sai ɗansa amma su ce Allah ka karba me yasa saboda yake inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karba yake masu tsoron sa ne kai ba na kowa ba yi ta magabata kullun tashi hankalin su ta ga ya za a yi aiki ne farko amma kai yanzu ga yana tsawa a cikin innahu sami'un mujib Allah ne ji ne kuma mai amsa sai ya mu Ramadan sai wa Ramadan inna qiyamul layli sharaful mu'minin ku sani cewa dai wa dare daukaka ce ga mu'minai wadabu salihin kuma al'adan mutanen baya ne mutanen kwarai asalihin mutanen kirki al'adar su wa qurratu ayyunil zahiri shine farin cikin idanun masu wato zuhudi masu tsoron Allah wa unsul muttaqin kuma shine farin ciki da nutsuwa da masu tsoron Allah azahiri masu gudun duniya gudun duniya kuma shine kalima al-qawl shine gudun duniya ba ta ana ba shi da shi wani gudun duniya ba shi wani sai mutum da yana da kuɗi za ka ne hadi an bari an ka ci abinka ka sa kaya wa kai kuma kai konfili ko ne kai idan mutum ya zo ko baka faɗa da zaka da alheri ba ka wuce yawa kai da ke rai Allah ya baka zuciya ka cika ta kai ka ba Allah ne da wannan shine zuhudi ka kiyaye haramun ka kiyaye ba shine zuhudi kayan ka koda kullum wannan kayan nan da sun kace za a je bayan da dubu talatin suna da yadda suna yawo ko su kace za ko VIP kullum da kake za ka ce ba za kira ka wanda ba zahiri ba in dai kana ce halal amma wannan da yake yawo kullum ya nan wannan za a yaje in dai halal yake ci ba zahiri ba kawai ina halal ne zuwa yawa kawai ne yake sauki da na abin da ba sai ce wa rahatul mukhlisin kuma ra'a hutu ne ga masu ikilani da tammau wa tazakku bi nubuzal musallin wani mutum kun ji wato zaku bi nubutan wato musalli sannan yana kawo annashuwa kuma yana karkace zukatan masu sallah wa yaqulu bi bi rabbihil mustaqim abun da yake wannan sallar da tana karkace zukatan masu sallah da wahala mai sallar da ka danki munafiki da sallar da ba a taba munafiki ne sallar da me yasa saboda su a wato innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhu wa idza qamu ila salati qamu yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila duk abin da zai ce mutane za su gani to kuma dan nan darawa zai gani ba kowa shi za mu dafa shi bayan sallar dare in kana so ka gane kai ba munafiki bane to ka rika sallar dare amma in dai ba ka je sallar dare to ka tuhu kanka wallahi ka tuwo makarta to shi ne ma da yake fi da kubul ibarat a cikin wato a cikin sallar daren ake kwaran yoma shi ne ta tuwo ake kwaran yoma fahimtar ƙur'anin ba ba ka gane shi tarkar sai kana biyar da yadda idan kana da Qur'ani gari yayin shurutun nan musamman kana da ido to za ka rika ganin wata ayar in ka zo kanta wallahi ko baka iya kuka a karatun Qur'ani ba sai ka yi sai ka yi wata kan zanu rahmat sannan rahmar ubangiji daban-daban tana sauka wa yanalu bi al-faizun al-arahat sannan wanda ke da rabo suna samun kyaututtuka daga gurin Allah daban-daban ويأتي أهل القيام فقرا والذي يتوجهون لا يجلس أبو الفهدي سوى أنهم يقولون جربهم سوى سنة جانا واني suna keban cewa sun shiga kalwa tsakanin da ubangijin sai su zo da alheri a ɗori da uku na ƙarfi min allahi na dare inna ma yanzu da rabbul izzati lokacin da ubangiji wato wanda ya yi wayi kowa yake sakkowa sakkowa da dare والجلال بالجرمى بنفسه لكنزا إلى سواء الدنيا زوا زمن الدنيا وينادي يرك إلينا من يدعوني فأستجيب له ويجي روحيني إن أمسى مسا لا حول ولا قوة إلا بالله kaga imamu jabi yake cewa Allah ya zabu in taraka su'ala wa bunayyu adamu hina yus'al yadabu Allah ku ji yake yake da roƙon sa amma dan adam in kada ne ji ku bata matar ko wani lokacin kana fada ko danka da safe ya shigo zai karbi kuɗin makaranta za ka kana fada ba gaira ba dalili kuɗi ne kawai zai karba kuma ya yi sallama wallahi kar ka yi sallama ba yayi kawai karba ne matar ko lokacin tana da lafiya yake uwa baka ji ba saboda za ta tambayi wani abu me ji za ka yi banza ne ka kai baka ko ka dau waya ka dora a kunna kuma ƙarya ne yawa saboda gajiya ne kai barin biya ba ko kasa ko ko kasa mutum yake zuwa kullum ka ga dai kasa ko yake zuwa kullum ka dauka ka bai wallahi wata ran sai ka je wata ran ya rubuta sai ba za ka iya riba ba sai ka biya bar wannan wai sai ba za ka iya riba ba kullum sai an riba an baka to Allah ba ku ce zai baya da biya shi abun ne a gurin su sai yake a karba la haula wala quwwata illa billah to shi ne wa man yasaluni fa wadiyahu waye ne roƙin da bai wa man yatajuni fa afzuruna wa ke neman gafara ta an gafarta masa dukkan mutum da ne dan ne ba za mu nemi gafara ba fa ya bauza man wafiqa li qiyamil layl ya kai rabautar ya rabautar wanda aka dadar da shi da mai dare Allah ka dadar da mu wa khala bi urfi ma rabbi sannan yayi kalwa ta hanyar samun farin ciki ta hanyar ganawa da ubangijin ka fi tilkan la'azat a wannan lokacin wata haki da awoyi wani mintuna ne wani kuma awoyi ne wa ya ta'adu man kana fihi min al-qanitin ya wato farin ciki shine ta'addai wanda yake ne farin ciki kenan ya farin cikin wanda ya kasance wato cikin masu biyayya ga Allah alqanitina ba sai wanda rawasu wacce ke alqanitina sune a dan yayin masu biyayya ga Allah walam yakun fi min al-ghafilin bi kasance cikin rafsanan ba. wa ya butu man qawimar qiyam ya bakin cikin wanda aka haramta masa yawan dare walam yuwaffiq ila zalika sabila ba ga da shi zuwa ga wannan zuwa ga wata hanya wadda take irin wannan ba wayan ka sa man wato man man kaddama ra'atul badal ya bakin ciki da rashin arziki shi ne shaka shi shi ne kuma wanda ya arziki ya rashin arziki wanda wato ya gabatar da hutun jikinsa an gane ko wal firashi da shimfiɗa ala da'atin layi a kan biyayya ga Allah maka cikin sarki akwai wanda daga bacci in ajin ya zo kullum bacci yake ba shi da aiki je bacci to ya rashin arzikin wanda ya gabatar da hutun jiki kawai a huta an gane ko hutu kawai ya sa wa kansa والجهاد da kwanciya da shimfiɗa ala ta'atin lahi ta'ala da barin ji yi wa Allah saukakin sarki biyayya wal qurbi min da kusan ta kai zuwa gari hatta ba da shi da fi uzuni haƙi dan yazo yayi mafutari a kunnansa wa asba min annabi kuma zai zanto asba da cikin kana wa kawatuwa zai kasance cikin wanda zai nadama ranar kiyama Allah ya kiyaye fadlul iyali mutlaqan fala na kai wanda rake kai ka kiba kai kala da ala kanu kalilan min al-layl bayin Allah sun kasance kadan ne da dare ma ya haja ma kalilan ma kadan ne da dare ya haja aure da suke kwanciya wa bil ahal lokacin sahur kuwa ko mi ya tanjiro da neman gafara shi ni zai biya nace ba abin da Allah ya fito idan ya rage minti 20 ko 15 kafin kullu al-fajr ko me ko karatun Qur'ani da ke istighfar da wallahi ko me kake ka hakura ka dina kawai zo ka gama sahu to zo na kawai da tinkaru ubangiji ke da istighfari kuma na ga mu duk wanda ya dau wannan a matsayin lazimin sa ko ba sai ka ga wa Allah cewa kana da matsala da kaza da kaza da kaza da gaba ɗaya Allah ji warware mu sai bayan ɗaya ba sai azumi ba da yawa a kowanne da yawa a karatukan mu na jama'a kuma sun ta gaya mu cewa sun warke mutum ya ce ma da ya shiga wani ya ce ma an sa ma hannu an yi kaza kawai me za ka yi ka kai ka istighfari kafin asuba da yawa sun fita daga wannan matsalolin saboda haka alaji istighfari yana da fa'idodi masu yawa to shi ne malami zai gaya mana cewa wa qala ta'ala Allah yake amman huwa qanitun ana al-layl yanzu shin wanda yake qanitun mai biyayya ana laili a wani yanki na dare sajidan yana ne sujada wa qa'imun yana kuma tsayuwar dare ya hazaru al-akhirati yana tsoron lahira wa yazuru ahmad rabba rabbi yana fatan yana kaunar rahmar ubangijinsa Allah ya banke shi yanzu ka daidaita shi da wanda ba wannan ba wa qala ta'ala wa min al-layl Allah yake daga wani yanki na dare fa tahajjar ka tashi kai tahajji a tahajji shine kai bacci ka barka shine tahajji qiyamul layli tahajjud tarawih a tarawih ana kiransa tarawih ne saboda huta da kake tarawih kai bi ka huta amma sallar dare ma tarawih kiyamun laili saboda baccin da kai kamar da a san ko an ce barbarci ne an gane ku na barbarci ne ba ba ba larabci ba ne yawa to shi ne na faɗa jaddihi kai ta hajji ka dace bihi da shi dajewar wato kadai wajen lafiya da laka tsari ne a kanka a ta hanyar ba a saka da sandu ibn abbas ya ce duk inda a saka ru tabbata ke ne inda ta Allah ce an yaba a saka rabbuka maqamin tabbas Allah zai sake ka a wani matsayi mahmudan abun yau wannan matsayin ko na annabi ne shi kadai Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ko wa wa'adu maqaman mahmudan alladhi wa'adta shine wannan gurin wa qala aidan tatajafa junubuhum Allah yake kuma suna ne dan ta kuya ban kuyi gefen jikin anil mazaji a gaban kin kudu ila Allah ya da'una rabbahu khawfan wa tama'an ko wa qala sallallahu alaihi wasallam abdul salati ba'da salati al-maktuba mafi falalar sallah bayan tafarin lafi ne a salatu fi jawfin layli sallah idan dare ya tsala فأفضل الصلاة بعد الفريضة هي قيام الليل ما في فلا نزل أبايم بدل فرلا قيام الليل وهي آكد النوافل إتكي وفي قلب النابل فري عند أهل العلم أو جماعة وتائب ولأن هذا تشميل صلاة الوتر هو ليس سلر بل تأكل في سلة الوتر ويكفي القيام قبل القول صلى الله عليه وسلم أي سلة الدليل فلا أنه يعرف يتكوي فلا لا نجوى عليكم بقيام الليل da annabi yake dawo ne ku da yin sallar dare fa innahu dawo salihu domin al'adar mutanen kwarai kabulakum kafin wa qurbat ila Allah ta'ala tana kusanta mutum zuwa ga Allah madaukakin sarki wa munhafun 'an al-ithm tana hana mutum jinabi sallar dare ba wa takbirun li sayyi'ati kuma tana kankare zunubai wa madradatun lid-da'i 'ala al-jasad tana kore cututtukan jiki tare da Allah in kana yawan sallar da wani bitin tikar zamani Allah ya zare ka sallar da raba in dai kana yi sai dai idan ka rubuta ta ga da ka to ta kaddara shi amma dai sallar da raba da bitin tikar zamani fakar jama'a fi hada hadisi fadail al-ukhrawiyya wannan hadisi ya tattaro falala daban-daban wasu daban kama fi min al-fadail al-dunyawi wato falala daban-daban ta lahira kama fi min al-fadail dunyawiyya kamar yadda ya tattaro falala ta duniya ba fa huwa yadullu da al-jasad kaji an ga ma sallar da zara kore cutar da take jiki wa yu'ihi sihhatu wal afiya sannan tana kawo tana bada wato lafiya da kuma zaman lafiya ومن أراد بجسده الصحة شو اللي يجي يجوز جنسه العافية والعافية كم يزون العافية والبعد عن الأمراض ألا أن يكون تاجر قبل الشوتستكا والأدواء الشوتستكا الزامني فليلازم قيام الليل في لازم والدري وقال صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن صلاته بالليل أو كثر المؤمن يجينا سلة للدري وعزة استبنائه amma bi aidin nan da kuma kare wanda gabar abin da yake hannun mutane kan koda izan wato ma inda nasi yuhibbu an-nas wa najisun na nawawi bai inganta ba wannan ya inganta ai koda wasu na ganin yana da kura ko da suka ce yana da kura a cikin malamin da suke gani to kiyayen abun hannun mutane yana da mutunci zaka yi mutunci kullun na fara wanda ya ma kyauta abu biyu girmama sai yake kuma yana kanka da hadu da abu haka annabi yake sadaka ko tausayin ka ake yi aka baka shine bambancin sannan dukkan falala ya annabi yana da kyauta annabi yana da kyauta to shi sa duk wanda ya baka kyauta wannan ne idan ko da ka fi mutum kuɗi zai yi zuwa ya ba kyauta saboda yana kaunar da yana kanka amma da daga ya da tausayin ka to idan za ka kai mutunci in an ba ka kyauta ka karba domin wanda ya ma kyauta ka ki karba ka zuba ba kasa a fuska wani ji dadi ba wani ji dadi ba amma kake roko kar ka soma kar ka soma roko zubar da mutuncin mutane sai ka kure sai wanda kai sani ana ko dan kai gurin sa ba roko bane cewa wane ba wane kaza ko ban kaza kai tsaye domin ya san ka isa to wannan daban amma dai wato kamewa ga wani abu hannun mutane yana kawo mutum yana kawo izza za ga za ka je gurin da cikin wato annajuwa ba ka jin nauyi an gane ko to shine ma ne yake cewa wa hasa rasul sallallahu alaihi wa sallam annabi tira da yanzu Allah tabbata a gare shi ya kwaitar da ummata wa al'ummarsa ala dalika akan haka fa gane shi ayyuhan nas ya ku mutane amsu salama ku dai ku sallama wa dai ya mutama ku ciyar da abinci wa sallu wa nasu niyam ku rika sallah lokacin da mutane suke bacci sai ku rika jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin amin haka da hadisi ukti muslima dan uwana masoyi eh yar uwana musulma idan aradtu ma li anfusikum rahma idan kuna nufin rahama ga kawukanku wa idan aradtu ma an kittaba min al-zakirin wa zakirat in kuna so a rubuta ku cikin masu an bada Allah da yawa maza da mata fa alaikum bi hadain al-hadisai as-sayyi'ai ina horon ku da wayannan hadisan guda biyu ingantattu fa karka sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan kama min min al-layl annabi ya ji Allah ya ji kan mutumin da ya tashi da dare wa sallallahu alaihi sallah wa ya kaza imra'atuhu ya farka ya farkar da matarsa fa sallallahu sai sallah fa ina bakin tayi na baha fi waji halma ya shafa ruwa a fuskarta rahim Allah mura'atan qamat min al-layl fa sallat Allah ya ji kan matar da ta tashi da daddare sai sallah wa ya kaza zauda ta tashi mijinta fa ina ba in ya tashi saboda nayi bacci na bi hak fi waji halma ta dan yayi ba ruwa a fuska wani wani wani wani wata jima da ta taba kashewa shekara wajen goma sha uku baya wani ya aure ita irin wannan da ya daji yana ganin yana ta zuwa majalisin karatu mun yi wani karatu an biya ya zo shi kawai ya je ya yi amarya ya yi tafi da ta ita ya yi ba mata ruwa ta barka ta ce Allah ya isa shi ne rufin da kake jiwa na ce ai matsalar wato wani lokacin ba kwa gane inda ake abu layin karatu yawwa ahaba kun amarya ko ka zuba mata ruwa wai da ce masa Allah ya isa Allah rike zaki da wannan fitinar ta ba aure ne to shi ne ma da yake cewa وقال صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل kaga akwai yanta kide a abubuwa malam da fara Allah ya kansa wata ne karatu a abunta da umda sai wani ya tambaye da ana gama karatun yace malam ya halatta wani yana sallar nafila ka miƙo na abu ta gaban ka miƙa sai ce ba ku ya halatta saboda an yi magana akan almururu bayan da yin musalli wallahi kawai sai da wani ya miƙe ya fara nafila kawai sai ya miƙa yace ai matsalar ku kenan wato ba ka kira halatta ba ba ake ce kai ba inda wani abu da rura za ta faru a yi ake nufi shine ya halatta amma ba wai kawai dan gudan da kai ba wannan shi to me ma da ma da yake sai ce wa kana sallallahu alaihi wasallam man sai kaza min al-layli annabi yake duk wanda ya farka da dare wai kaza ba aka wuyan sa shi ma dalla fa sallah ya suke sallah raka'atun jami'an suke sallah su biyu gaba daya in za a yi wannan za ki gaya masa cewa yau ya kamata ni sallar dare ka kwanatar da ita sallar dare cewa ya kamata to a sa alam sa alam to in ban tashi ba ki tashi ke ma in ban tashi ba ki tashi ba zan tashi shi ke nan kawai za a tashi sannan a kwanta da wuri duk mai zai tashi da wuri tsaya cikin dare to ya kwanta da wuri in ko ba haka ba duk yadda kake so ba zai yi ka wuni kana tashin hatta karfe biyun dare sau kewa za ka tashi uku ba ba zai yi ba to shi ne ma da yake cewa kuɗi ba za a rubuta su ne na zakirin Allah kafiran cikin masu ambata Allah da yawa da Allah yake wa zakirin Allah kafiran wa zakirati maza wa zakirati da masu ambata Allah mata hali salati fi qiyamil layl tabiyar magabata wajen tsayuwar dare da karkar salafu salih masalan magabata na kwarai sun kasance misali yadda da biyu bi hadi ibada wanda za a koyi da su wajen wannan ibada wasiran da kauda mali yake kuma sira ce labarin ne ababen koyi ne mai kamfi shine udara daga al'asru tirari an gane ko saboda haka su wato wani labarai ne labarin su wani labari ne mai kancin da shi yi hata daji a da za a yi challenge da shi challenge a tahaddi wanda za a kalubalance mu da shi in kana son tafiyar alamin nubala sai ka rai da kanka wallahi shi ne abin da yake faɗa ya kamata in ka je yanzu aka ce ta shi ka tafi aljanna kana tafiya ka ne ka hanguwa zan zuba tari zai ka ci a bayan bane sai ka dawo ka ne ka ga ga yan ungo ku a cikin gaji nan ne domin kai ka san ayyukan da ke ba irin sa kai ba sai dai ka kai ku da falala da Allah ya fada to Allah ya kai mu da falalarsa ba ma nan ba mu zo muke mu zauna da su Abubakar Siddiq da annabi alaihi salatu wasalam to sai ma da yake wa kad wa an anhu mushkil al kathir minha kaji abubuwa masu yawa sun bujiro da gare su daga cikin su ba an su mama radiyallahu anhu ka kana ana fi salli hatta ta tafakkar kadamahu dama kun ji ana tsammani ya dole jira annabi khadimul nabi ya kasance in ya tashi tsayuwar dare sai wanda yake dade har sai da kafafuwan da suka kumbura shi ba ba na annabi sun kumbura ba to shi ma na da da suka kumbura min ma yi da kiyam saboda tsayuwar dadewa da yake a tsaye رضي الله عنه وعن عبيد الله تعالى كان ابن مسعود اذا هدأت العيون Abdullahi dan Masud ya kasance idan idanu suka yi bacci an gane ko wato suka suka kwanta ko wanda idanu suka kwanta mutane wato gari yayi shiru kama sai yi wata ne Allahu da wiyan da garin na hali sai ka rika biyo gunjin sa kawai yadda ka san gunjin ƴaƴan kudan zuba abin da ana tattalawa da wani mazuri ya ne yana da dawiyin na hali kukan kudan zuba shi ne kira dawiyin na hali وقد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن يا ثبت دجل ديوا دجل صحابي كنت تجد سنة كانت القرآن في ركعة ركعة دواء القرآن tun daga fatiha har baka hannasu tun daga baka hannasu a raka daya yinu daga cikin su da irin tamimu dari ba tamimu ba tamimu dari wa Uthman bin Affan radiyallahu anhu ذكر ذلك الذهبي وابن كثير في أساليب صحيحة عنه إمام الذهبي يا wannan a cikin Zero Alamin Nubala Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin Al-Bidaya wal Nihaya da wato isnadai masu kyau da gare su wakana Abu Sulaiman ga wani bawan Allah ya kuli yana cewa ahlul layli fi layli min alad min ahli lahu fi lahu wanda ke rayuwa da rayuwa da dadin da suke bi sun fi wanda suke raye rana da wasanni jin daɗin wasan ne raye dare daɗin da yake ji ya fi wanda yake wasa da rana jin daɗi in ji abu abu wato abu sulaiman ba za ka gane wace tashi ba gurin walau lan laidu ma a habbatu da baka a cikin ya yake na rantse da Allah ba don tsayuwar dare ba da ban so Allah ya bani ci gaba da rayuwa a duniya ba sai wanda yake da sabu ke son ci gaba da rayuwa ko وقال ابن المكدر ما بقي من لذات الدنيا الا ثلاث ابن المكدر yace ba abin da ya rage na dadin duniya an ba abu uku ba kawai qiyamul layl sai wadare wa liqa'ul ikhwan da haduwa da yan uwa wa salatul jama'a da sallar jami'i su kadai ne masu dadi kaji bayin Allah bai kawo mota da gida da mata ba duk ba da ke abubuwa masu dadi وقيل للحسن أنت وحسن البصري ما بال المسيح إلى حسن الناس وجهه wani ya sa masu jika masu waɗanda ke tahajjudi ke kai wajen za ka ga fuskar su da rana tana kalli tana walƙawa ƙara da yake ne annahu muqalau bi rahman domin sun yi kalwa sun shiga kalwa da ubangiji a rahman sun kebance da ubangijin sa rahman fa albasa nuran min nuri sai sanya musu wani haske daga haskensa la haula wala quwwata illa billah wa qala abu asim nubay ko nabi kana abu asim bai san malwitin abu asim sai wanda sai wanda shi sunan da bawutin sunan da wutin haka wuce kiransa likasrati salati saboda yawan sallarsa wa ali rabi bin sulaiman zala kana jadi karjan sa'an laila imamu jadi ya kada dare wa sulutu al-awwal yaktubu sai bisa uku na farko rubuta rubutu kawai ne ilimi yake rubuta wasani yusalli sulusi na biyu kuma sai ya sallah wasani ya nam na uku kuma sai ya bacci عن إبراهيم بن شمار شمار قال كنت أعرف أحمد بن حنبل شاهي يجي ناقة الجنازة إمام أحمد بن حنبل وهو غلام tun yana yaro wa huwa yayin laila mutum ne ne rana dare tun yana da gani imam Ahmad shi ne mai yawan rana dare uku a rana kullum imam Ahmad bai ji almagana ba raka da yau ke ji la hawla wala quwwata illa billah ma yusahabu an yaqula huwa idan sai qada lil qiyam abin da ake so mutum ya faɗa idan ya tashi dan yin wato sallar dare yusahabu liman sai qada lil qiyam layli an ya'tiya bi dhikri alwari an nabi sallallahu alaihi wasallam an so ga wanda ya farka da dare zai yi kiyamun laili ya zo da zikirin da ya gangaro daga annabi alaihi salatu wasalam cikin fadin da cewa man tahara wata kira ruwaya man tahara min al-layl wanda ya barka da daddare fakali ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah duk wanda ya rike wannan zikirin in ka farka da daddare ko fitsari ka je ka dawo ka faɗi wannan sun maka da kace Allahumma gfirli Allah ka gafarta mu auda ko kuma ka daga hannu baka ma yi sallah ba kai addu'a Allah ina da bukata kaza bayan ka biya wannan Allah ina da bukata kaza annabi yake usuji wa lahu duk wanda ya haka za a amsa ba to dan Allah ko baka ji wannan dai ka rike wannan kuma ka rike shan ruwa mai yawa za ka rike daji da dai in kana so ka daji da dare ba ma ruwanka da alam sha ruwa mai yawa wannan gomunan ka rike ta wallahi sai ka ta in ba ka ba kai kuzarin kwanci shi ne kawai kai da in dai kana sha ruwa mai yawa to za ka dace ka zo wani da ko ruwa a jeji a jeji ka sha musamman lokacin zami ko wannan ta rika zama da marwa kenan sai amma da zafi ma yanzu in ka zo musamman kuma gurin da kake ba zafi bane da shi domin da zafi sosai zai zai zai dauke ba kure ne amma idan gurin ba zafi da fanka kada tana da aka ka jaruwa a za ka tashi malam duk inda yi da rabi uku sai za ka yi kaga ko inda yake guda biyu za ka tafi guda biyu da alfani ka farka ai ka gama farkawa kana zuwa guda biyu ka farka to da kai wannan sai addu'a za a amsa fa in ba idan ko mutum ya alwala ko bi da salati ya sallah Allah zai karbi sallar kana gurin wannan da jirin bugari ibnu badal yace wa adallahu wato wa adallahu ala lisan nabiyyi Allah ya yi alƙawari a kan a harshen a harshen annabinsa cewa annan man istaykara min launi duk wanda ya farka daga barcinsa lahajar lisanahu harshen sa zai zama wato wato zai tsaya ta abinda ake nufi da tsayawa shine zai zai zanto ba gurin tuwa zaka ji ko tilawa kake kafu makarin sun kubuta ba zai rika kurakurai wajen biya karatu ba bi tawhidi rabbi wajen kada ta Allah har yanzu zai tsaya wajen kada ta Allah wa idani lahu da kuma kankan da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki bil mulki ta hanyar mika wa Allah madaukakin sarki mulki gaba daya wa li ikirabi da kuma ikirabi mutum zai rika bayyana wato bilani da nimomin da Allah madaukakin sarki ya masa ya amadu wa alaiha lokacin Allah zai ta kinsa ba ya ta gode wa Allah Allah na gode ba da ka bani lafiya ka bani yaya mata na kaza yaya na gaba ɗin suna da lafiya lau sannan kasuwanci na iya cikin ne yadda ya kamata Allah sai ya cikin sama wa ina abubuwan kai ta gode ba wa yanzu huwa amma la yaliqu bihi bi tasbihi sana Allah ce wato sai ya cin sama da za ka ta karkace shi dan gare gabar da abin da bai dace da Allah ba wajen wato wajen yi masa tasbihi bai dace ba wal qudu lahu bi tasbih da kankan da ke zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar girmama shi wa taslimi lahu da sallama ba bil aziz ta hanyar gajiyawa an kudura cewa ba ka da ikon yin komai illa bi aulihi da taimakon Allah annahu idza da'ahu ajabahu kuma a lokacin ka roki Allah zai amsa ba wai za ta la qubila salatu idan sai sallah Allah zai karbi sallah wa yanbaghi liman balaga huwa hadal hadith bane yace ya kamata ga wanda ya samu labarin wannan hadisin an yadda ni mana awal bi ya rubuci aiki da bi wa yakhlusa niyyatahu li rabbi subhanahu wa ta'ala sannan ya tsarkake niyyarsa ga ubangijin sa mai girma da buwaya kaga muna da ragowar karatu kenan wannan ga zamu tsaya anan ba ita abu an yi kula idan sai kaza nan mu fadli iyayen ramadan ko salatu tarawih mu zo mu tsaya gaskiya salatu tarawih eh shine kamar na kada littafin dama bari mu karasa ayyukan fadl qiyam ramadan fala la sai wadare amma kuma kawai shine dare za mu tsaya anan saboda tarawih da alƙajin ka insha Allah ta'ala ranar litinin ne zuwa za mu ci gaba da karatun mu muna roƙon Allah da sunan ta kyawawa da tsohon da muka ta Allah ya karba mana kamar yadda al'adar karatun take in dai dangin malamai yana nan na gama zan bar shi abun magana sai insha Allah ta'ala karatu a wurin kayan mai gajeren don gobe sai a rika toka da wannan garwacin wuta yake karba yake yake ci a cikin sa annabi sallallahu alaihi yake yake ya rage nasa ya ci kaɗan ko da yawa in dai kana da abin da ya ishe ka biya bukata to haramun ne ka roƙi wani ka raba shi da naka ka zo ka ɗora a kan naka wanda duk yake haka wallahi duk duniya ba wanda yake cutar kansa yake ɗiban bala'i yake zubawa a cikin sa irin wannan saboda haka lalle wajibi ne mutane su san hatsarin da yake cikin irin wannan siffa ta mutum ya mai roƙo sana'arsa halin da muke ciki kenan kwanan nan abin da ya sa na so ne magana akan wannan don su ƙara ganewa ya takarar wani bawan Allah dattijo ne ya zo nan mun idan da sallan ya asar ya zo a tsawon gaba ya ce yana yana neman taimako zai nemi taimako ga shi da katin asibitin makka na ido an rubuta masa zai sai magani na ce masa to in dai wannan ne muna da wata rikina ce da ake sa mata kuɗi tun ga ma yana da rai ya dora ni a kai kuma bayan ya rasu ma an ci gaba ana yi na ce ga wanda zai samu ya ce ya san na ce ka je ka kai masa kati ka ce izini a a tela ce wanda aka sa lake galajiman kano tela ce a ba ka magani amma ba za mu iya maka gilas ba don gilas da tsada karya ba ya kyau ko wallahi mutumin nan har yau bai yi ba ya je da shi ba bukatar magani yake ba ya ka baka yake kuma ya san wannan yana zuwa asibitin yace je ka zo ka kira shi yana zaune har yau bai je bai wajen kwana goma kaga ake ba wannan bane ba ina nufin fa mutum ya zo da katin asibiti ƙarya yake yi ba a'a wasu sun ɗauka irin wannan hanya ce ta yaudara da za su dinga roƙon mutane kuɗi tambaya a can tambaya a can ta iya yiwuwa an ban ya tambaya masallaci ba zai iya samun kuɗin da zai sai maganin ba ko mutane ma sun ƙosa ka zo ka zubda mutunci ka roƙon da kyar wasu su baka hamsin ashirin dama ne ya san goyon ashirin ashirin da su yake sadaka an fahimta ko Allah baya son roƙo mutane shi yake so shi kaɗai ka roƙa idan za ka roƙo roƙi Allah tsaya a gunsa shi yake da abun bayarwa kuma zai baka kuma kullum sai yake ka roƙe shi amma roƙon ɗan adam kuma a halin Allah ya sa yau fa kana da abincin yau ne yanzu da za ka ci haramun ne ka roƙi na gobe sai gobe in ka rasa ba yadda za ka amma in je da abin da zai biya buƙatar ka idan ka karɓa ka ɗora a sama da buƙatar ka haram ka kuma yana da cikin mummunar siffa wanda ya mai da wannan zai tashi ranar alkiyama fuskarsa kamar farangal farangal ba tsokan nama a fuskar so da ka kamewa ita ce siffa ta mutane ke ita ce siffa ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke jurewa ba lokaci amma wata ran abu hurairah Allah kara masa yadda tsananin yunwa ya kama shi ya rasa yadda zai ta abu ya buga ya kwanaki har tana nema ta jijita shi su al'adar laraba in lokacin cin abinci mutum zai tafi gida in ya ganka a hanya ko mun yi hadisin nan a nan a tsayuwar adabar islamiyya sai sa ran yana murna ga sai na abubakar zai wuce su biya su lokacin cin abinci in ka ga wani a hanya ka ga kamar ya kamata ka je sai ka ce zo mu tafi mu ta abinci suka gaisa sai ce so yake tuna ya tuna masa wata aya ta alqur'ani ya ma tambaya sai na muka ya tuna masa yana sa ran ko zai to mu ƙara sa gida a dan kula abu ya ga mu ga masa ayan nan sai to ya tafi sai na Umar ya zo zai wuce shi ma ya tambaye shi yace wata aya yake so ya tuna mu ya tuna masa sai ya tafi da shi ma yana haka sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada ido da shi sai ya murmushi yace masa zo mu tafi sallallahu alaihi wasallam yaje tarar an kawo wata kyauta ta nono sai yace shiga yaje masallaci ya kirawo ahli suffa su zo eh idan an fara nuna maka kai kuma lokacin da ka samu kai ma tana da akwai wani mabukaci to haka ake so mu dinga lura da halin tsaye da bukata kamar yadda malam wani bawan Allah kwanaki ya mai magana zai iya yin zakka ya jawo ta kafin lokacin sa yake in to ni da ma mutum ya mun na tambayan ce in kai amma maka sani ba fa iya zakka ce kawai hakkin dukiya ba kar ka makade ka ce kai daga zakka sai zakka akwai wani haƙƙin na dukiya lokacin da ake ƙarnin bukata yanzu ka riga kai zakka kana da miliyoyi ake wannan yunwar yunwa ta kashe mutane da makota yadda ce sun fi shekarar mutuwa za su ce shekara guda in dai aka shiga wannan yanayin to haƙƙi ne kuma ka fito da gwargwadon abin da za ka bayar saboda Allah ka ciyar da bayan Allah ka yi wa kada mutum ya ce daga zakka ya gama ciyarwa ba zai in faki ba zai kaza ba da wannan kuma wani babban laifi ne Allah ka mana baba Allah ya saka malamu da alkhairi Allah ya ƙara albarka da saka da alkhairi ga duk mahalarta wannan taro Allah ya sa kuma mai aiki da wannan alkhairai da muke ji kanki dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutar da mu yace na hore ku dinga tsayawar dare domin ɗabi'a ce ta mutanen kirki kafin ku dama can mutanen Allah suna yi to nan wata tambaya ce kai ka gamsu kai kana zo ka zama mutumin kirki to ka dinga kiyamun dare ko kana yi ka kara idan ba ka yi ba mutumin ina ne kai ni ban karasa ba wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh